بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرن دبيو قوة رمضان شكرا تدبو دير ديري حدود أربعين دا biyu hijiriya wanda ya dace da hudu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya ko meladiya muna darasi na ashirin da biyu kenan a cikin wannan tafsirin namu na alkur'ani mai girma a cikin suratul mu'minun darsi na 21 darsi na 21 tai wanda yau insha Allah ta'ala zamu dora a a cikin kissar dai annabi nuhu a ƙarshen ta kenan a mai Allah ya ce a rama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون bayan mutanen annabi nuhu sun gaya masa maganganu na batanci sun tuhumce shi da hauka kuma suka suka ce fatarabbasu bihi hatta hin a saurara a jira mutuwarsa ko a saurara a jira warkewansa daga ciwon da yake kamuwa da shi saboda sharri irin na kafirai ya daga hannu ya addu'a ya ce qala rabbi ansurni bima kadzabun ya ubangiji ka taimaka min saboda ƙaryata ni da suka yi ka taimake ni ka agaza mu ma'ana Allah ka ɗau matakin da ka ga ya kamata ya dace akan waɗannan bayi naka fa auhayna ilaihi sai muka yi wahayi zuwa gare shi yana gama addu'ar kenan a qaba du'aihi wa tadarru'i lokacin da ya kankan da kai ya roki Allah sai muka yi wahayi gare shi wa anisa al-fulka bi ayunina wa wahayna ka je ka sassaƙi jirgin ruwa shine alfulk irin manya-manyan jiragen ruwa da ake tafiya da su ka je ka yi wato akan kulawarmu da akan idanuwanmu muna kallon ka kuma muna kare ka da kuma wahayinmu a wahaina ilaihi an ibtadi ya nuh fi sun safinati muka yi masa wahayi muka ce ya kai nuhu maza maza maza a je a kera jirgi insha Allah za mu baka kulawar mu kuma za mu kare ka kuma za mu turo maka da wahayin mu don ya shiryar da kai zuwa ga abin da kake bukata na ainihin wato gyara jirgin mana yanzu Allah kawai ya ce ya je ya jirgin ko da bai da ilimin jirgin ya je fara Allah zai masa wahayi sai ya gaya masa ga yanda zai yi duk abin da yake da bukata za a yi mai wahayi a sanar da shi annabawa an gatan Allah ai sanursilu ilayka wahyana li yurshidaka ila ma anta fi hajatin ilayhi min itqani sun'i safina zamu turo maka zamu yi maka wahayi zuwa duk abin da kake da bukata wanda zai taimaka maka wajen yin wannan jirgi ka kyautata shi da kuma sauran abubuwa gaba daya Allah ya ce ka je ka kera kenan annabi nuhu ya iya keran jirgin ruwa ya iya san'anta shi kuma Allah ya alkawari zai kula da shi zai kuma ba shi kariya kuma zai masa wahayi fa'iza ja amuruna idan al'amarinmu ya zo wato ka gama wannan jirgi sai kuma al'amarinmu ya zo al'amarinmu ana nufin azaba dama an ce wannan jirgi ne ba don komai ba sai don me sai don a wato ya ɗauki mutanensa ya kubuta da su saboda za a yi ruwan dufana to fa idza jaa amruna ay idza jaa al azab alladhi a'addahu Allah ta'ala li ha'ula'i adh-dhalimin min qaumi nuh idan azabar da Allah tabaaraka ta'ala ya tanadar da shi ga waɗannan mutane na annabi nuhu in azabar ta zo to wannan azaba fa ta zo wanda zai kubuta shine can a wata aya yace la asima al-yawma min amri min amrillah yau ba wanda ya isa ya kubuta daga wannan azaba din illa man rahim sai wanda Allah ya kubutar to anan ana nufin idan lokacin azabar ya zo ya kusa saura kiris kaga alamomi daga cikin alamomin wa faratan nuru wannan bayanin ne wa tafsirul limaji hadha al-amr kalmar wa faratan nuru bayani ne da zai nuna maka wannan azaba ta zo kuma lokacin halakarsa ya yi wa hululu wakti a ihlaki kalmar wa fara fara ɗin nan daga faurana ne fauran a larabci ana nufin shiddatil ghalayani lilma wato irin ruwa ya ta bulbula yana gaurayuwa kamar ana bulbulo da ruwa haka a cikin tukunya yanda ka san ana tafasa ruwa tana bulbul bulbul din nan to wannan alamar ya ga tukunya ita ce at-tannur tana ta zubar da ruwa to alamar Allah ya zo zai yi wannan ruwa na tufa da zai halakar da mutanensa kenan a larabci akan ce a faral ma'u faral ma'u idan shtadda galayanuhu aka ga ruwa yana ta haɓaɓɓaka yana ta tafarfasa ko yana ta hauhawa shi ne ake cewa fara akan cewa wuta ma faracin naru faratin nar ma'ana idan azuma hayajanuha idan ruruwarta ya girmama shine fara ma'ana lokacin da wuta tana ci bal shine fara to haka shi ma ruwa idan kaga yana ta wannan wato kama ana tunkudo shi shine Allah ya ce idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur wutar tafur tana haɓaɓɓaka tana cin kanta tana cin abin da ke cikinta to idan al'amarinmu ya zo ya kai nuhu wa faratan nuru kuma za ka ga tanderu shine tannur irin tukunya ɗin nan tanderu ake cewa wato kaga tana ta bulbular da ruwa ko ruwa yana ta bararraka a cikinta a bayan ƙasa to azabar mutanen ka ta kusa wasu malamai suka ce ruwan ne za ka ga yana bulbulowa shi ne farar tannuru ko kuma mawdu'u shima'il ma'i fi safina inda ruwa yake haduwa a cikin jirgi wasu suka ce farar tannuru ana nufin ketowar alfijir amma ibn jarir al-tabari ya fassara da farar tannur in kaga tanderu tana ta haɓakar da ruwa tana bulbular da ruwa tana galayan to wannan shine alamar da Allah ya sanya wa annabi Nuhu yanda zai gane mutanensa halaka su tazo sun shiga uku Allah kiyaye to ya zaka yi fasluk fiha min kullin zawjayn ithnayn ka dauka daga cikin wato mutanenka ka saka su kalmar fasluk fiha daidai take fa adkhil fi safinati ka shigar a cikin wannan jirgi da kai wanda Allah ya kula maka wanda Allah ya baka ilimin yin wannan jirgi tun da garin ruwa ne zai cinye shi gaba ɗaya ruwan tufana to shikenan sai ka ainihin wato saka mutanenka min kullin zaujaini ne kalmar zaujaini tasniya ne na azzauj abinda ake nufi namiji da mace ma'ana kowane nau'i nau'in namiji da mace ka dauki daya min kullin zaujaini ne ka shigar da su don shigarsu cikin wannan jirgi shine alamar kubuta in ka bar su a waje wallahi za su mutu za su halaka Allah ya ce fa adkhil fi safinati min kulli nau'in min anwa'il makhluqati ka duba kowane nau'i daga cikin nau'in abubuwan halitta to ka dauki wanda ya imani da kai a ciki ka sa shi a cikin wannan jirgi namiji ne ko mace Allah ya ce zaujaini maf'ulan ne li qawlihi fasluk kalmar isnaini shi kuma sifa ne gare shi wa ahlaka da iyalanka abinda ake nufi iyalan gidanka kamar matarka da kuma 'ya'yanka muminai kuma da duk wanda suka yi imani cikin mutanenka danginka ne ko waɗanda ba danginka ba kamar yadda Allah ya ce a wani gurkun lahmil fiha min kullum zaujen ne wa ahlaka illa man sabaka alaihi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil cikin hud to ka dauka duka wa ahlaka hadda iyalanka illa man sabaka alaihi alqawlu minhum sai dai wanda zancen ubangiji ya rigaya a kansu wannan istisna'i ne daga al'ahal abinda ake nufi man sabaka alaihi alqawlu minhum ay man baqiya ala kufrihi wa lam yu'min bi risalati nuh sai wanda ya saura akan kafircin sa bai yi imani ba da manzancin annabi nuhu kamar matar annabi nuhu ba ta yi imani da shi ba kamar ɗan gidan annabi nuhu kan'ana shi ma bai yi imani da shi ba allah ce ka je ka ɗauka namiji ne ko mace ko wani nau'i daga cikin nau'in abin da allah ya halitta ka shigar da su cikin wannan jirgi muminai cikin iyalanka da wasunsu sai dai wanda allah ya tabbatar da halakarsu allah ya magana za su halaka saboda israrihim alal kufri doge wasu akan wato kafirci to su kan karka yadda ka sa su a cikin wannan jirgi bali turkum kharijaha li yaghriqu ma al mughriqin ka kyale su su nitse tare da masu nitsewa a cikin wannan ruwa na dufana imam al-alusi yayi bayani yace illa man sabaka innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun ya kawo alakar wannan aya da ainihin wato abinda aka faɗa a ayat da ta gabata illa man sabaqa alayhi alqawlu minhum likawn as-sabiq darran kama ji'a billahi fi qawlihi innal ladina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mubadun yace da shi kuma wala tukhatibni nam
ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا رئيس نعم بصورة
ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون
annabi nuhu ya nuna kamar damuwarsa alaihi salatu wassalam dangane da sauran mutane da ba a ce ya sa su a cikin wannan jirgi ba kamar yana so ya nemi ceto gare su kenan waɗannan kafirai ko kuma a jinkirta musu azaba ta halaka ɗin Allah ya ce kyale su utruk ya nuhu haula izzalimin wala tukallimni fi shani kyale waɗannan azzalimai ya kai nuhu kar ka yi mun magana akan sha'anin su ka kyale su ka rabu da su kar ka nemo musu ceto kuma kar ka nemi in jinkirta musu azaba saboda Allah ya riga ya yanke hukunci akan su zai nutsar da su ba makawa tunda sun kafirce kuma ba wanda ya sai canja abinda Allah ya nufi a nan gurin a wato Allah tabaraka ta'ala ya nuna masa ya riga ya yanke hukunci to fa ba wani magana a sa masa baki shi Allah ta'ala to amma matsalar shine akwai ɗan gidan annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu ya yi ƙoƙarin ɗan kada ya faɗa cikin halakakku kamar yadda ya ce a cikin suratul hud ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin ya kai ɗana ka zo ka hawo jirgin nan ka zo mu tafi kada ka zama cikin kafirai dan ya ce a ina ƙala sa'awi ila jabalin ya asimu ne min alma ka kyale ni kawai ai zan hau kan dutse zai kare ni daga wuta annabi nuhu ya ce kai yau fala asimal yau min amrillahi illa man rahim ba wanda ya isa ya kubuta daga wannan azaba yau a cikin lamarin Allah sai wanda Allah ya ji kansa to shine annabi nuhu yayi magana ubangiji yana neman ceto ya ce rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka alhaqu wa anta ahkamul hakimin ya ubangiji ga dana yana cin iyalaina tunda an ce in shigar da iyalaina ga dana yayi yayi dan yazo tunda Allah ya rubuta masa kafirci kan'ana kenan amma wallahi bai iya shiga ba Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa a'a wannan baya cikin iyalanka innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'idhuka an takuna min al-jahilin qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin Allah ya ce baya cikin iyalanka karka tambaye ni akan abin da baka da ilimi ina maka wa'azi karka zamanto cikin masu jahilci ka kyale ni kawai Allah ya riga ya yi fushi Allah ya yi alkawari zai halakar da duk waɗanda suka kafirce da annabi Nuhu ba su bi shi ba a wannan ruwa na tufana Allah ya ce fa idza stawaita anta wa man ma'aka فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين
fa idza stawaita anta idan ka daidaita kai wa man ma'aka da wanda suke tare da kai min alika cikin iyalanka wa atba'ika mu'minin da mabiyanka cikin mu'minai alal fulki akan wannan jirgi ai as-safina wanda muka koya maka yaya zaka kera wannan jirgi ta hanyar wahayi ya kuma zaka yi safiyar da wannan ka kyautata halittar ta kai to ka ce ta hanyar yi wa Allah godiya ala sabili shukri kenan wa taqdiri li zatina alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi zalimin sai ka ce godiya tabbata ga Allah da ya kubutar da mu daga mutane waɗanda suke azzalumai alladhina sahabbul ama alal huda wanda suka zabi makanta akan shari'a ta addini wa atharu dalalata alal hidaya suka zabi bata akan shari'a wa tatawalu ala nabiyhim suka tsawaita musu da jayayya akan annabin su alladhi jaa li sa'adatihim wanda yazo dan ya nuna musu rabotar su ga addu'ar da zakai wannan ita ce addu'ar da ake saka giya a jirgin annabi nuhu ya garkama giya kawai wannan addu'a alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi zalimin godiya tabbata ga Allah da ya kubutar da mu daga mutane azzalimai to wannan ita ce hanyar da Allah ya wajen kubutar da wannan bawa nasa annabi nuhu alaihi salatu wassalam da shi da waɗanda suke tare da shi wannan aya tana nuna cewa duk lokacin da mutum yake rayuwa cikin mutanen banza to in fa ya samu dama to lalle yayi kokari ya samu ya rabu da su zama cikin mutanen banza ba a tabbata da zarar ka samu faraga ka samu dama to ka daga kafa ka kara gaba saboda zama cikinsu zai iya maka tasiri maka illa da haka annabi nuhu da ya wa'azi ya wa'azi shekara 950 malam mutane duk sun ki su imani ka duba gaba ɗaya jama'ar da suka yi imani da shi ba su wuce a zuba su a cikin kwale-kwale ba sun ki su imani taurin kai annabi ya yi ta wa'azi waɗannan shekarun amma ba a kula shi ba to su kam sha yanzu magani yanzu ne dama ya yi ƙwarai kuwa in ba a yi ba za a gaɓaci Allah ce kwashe jama'ar ka fita ya kwashe ya fita da su take Allah ya sako azaba da ruwa Allah ya halakar da su wadda za mu shiga cikin suratul hud insha Allah an jima kaɗan alaran mai karanto mana ayoyin mu ji to sai ya ce mai malam وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين waƙur ka faɗa ya kai nuhu rabbi anzilni munzalan mubarakan ya ubangiji ka sauke ni masauki wato mai albarka ai mali'an bil khairati wal barakati wurin da yake yana cike da alkhairai yana cike da albarkatu khaliyan mimma halla bil zalimin min ighraqin wa ihlak wurin da yake ya kubuta babu nitsarwa babu halakarwa da Allah ya shirya wa azzalimai shine anzilni munzalan mubarakan ka ajiye ni daga cikin wannan jirgi idan na fita ka sauke ni guri mai albarka wa anta ya ilahi ya Allah khairul munzilina kai ne mafi alkhairin mai ba wa mutane masauki mai kyau bi fadlika wa karamika da falalarka da karamcinka fil makani tayyib al mubarak a wuri mai tsarki kuma mai albarka to anan gurin sai Allah ya rufe da cewa me إن في ذلك لآيات وإن كنا لمهتدين Allah ya ce lalle inna fi zalika allazi dhakarna laka ayyuha rasulul karim cikin wannan abinda muka ambata maka ya kai wannan annabi mai karamci labarin annabi nuhu da muka gaya maka da mutanensa la ayatin lalle akwai ayoyi bayyanatin bayyanannu wa dalalatin wadihat da kuma dalilai masu nuni waɗanda suke sun fito fili kwarai ala anna al hadha al qur'an min indina cewa wannan alqur'ani daga wajen mu yake la min indi ghairina ba daga wajen wani mu yake ba wala anna al-aqibata lil mu'minin kuma lalle wannan ayoyi suna nuna mana kyakkyawan ƙarshe na masu imani ne ku ta hakuri masu imani za a yi muku abin da za a muku amma dai kyakkyawan ƙarshe naku ne insha Allah wasu ilmun qalabi lil kafirin mummunan makoma kuma ta tabbata ne ga ainihin wato kafirai Allah ya ce wa in kunna wannan wa in kunna din wahiya al-mukhaffafa min as-saqila واللام في قوله لمبتلين هي الفارقة بينها وبين إن النافية والجملة هالية يعني كما يدعو على أنه سكيب لا للي منكسن شيء لمبتلين رجع الابتداء وتموما سين جربا واني الابتلاء الاختبار والامتحان للي أبن مكجيا مكيا من زن الله صلى الله عليه وسلم نلا بارن النبي نوح دمتا ننسى ayoyi ne bayyanannu da suke nuni akan kadai takan mu da kuma ƙarfin mulkinmu da isanmu sannan kuma yana daga cikin sunnar mu mu jarraba mutane wa in kunna la mubtalina Allah ya ce muna jarrabar mutane bin ni'ami da ni'imomi wani lokacin ko mu jarrabe su bin niqami da azaba wa bil khairi wa bishar wani lokacin a jarrabe ka da alkhairi a baka alheri amma jarrabawa ce ko a baka sharri a dora ma sharri ita ma jarrabawa ne saboda me a gane waye zai dauki ibra waye kuma zai dauki izina dan a bambance الخبيث من الطيب ممونا دكيكاوة وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة haka kuma wanda zai halaka akan hujja ya halaka wanda kuma zai halaka wanda zai rayu akan gaskiya shi ma ya ainihin wato rayu Allah yakan yi wannan yakan yi jarabawa wallahi malam wani lokacin sai Allah ya tara maka dukiya da arziki malam ka rinka samu sama da kowa amma jarabawa ne shine ma'anar wa in kunna la mubtalina mu in ji Allah mu masu jarrabawa ne wa nablukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'una Allah ya ce muna jarabtan ku da alkhairi muna jarabtan ku da sharri kuma gare mu za ku koma akan baka lafiya kowa ya ta dora mai ciwo ya ta zurbtu ya ta zirga zirga da asibiti ya ta kashe kuɗi yana wahala kai kuma an barka da lafiya an jarrabe ka da wannan lafiya a game za ka yi da lafiyar wani ga can bai da lafiya amma kullum kokari ke yabi Allah kai kuma gashi lafiya ka kalau kokari kake ka saba Allah da lafiyar da ubangiji ya baka Allah yakan jarrabe mutane da talauci ya hana ku kuɗi ku nemi kuɗin ya kiya baku wa in kunna la mubtalina dan aga za ku yi hakuri da talauci kun karanta tarihin magabata kun ga yadda suka yi hakuri da talauci kun karanta tarihin annabin ku kun ga yadda ya haƙuri da talauci ko ku za ku kafircewa Allah saboda ya jarabe ku da talauci Allah yakan iya jarraba mutum da mugun talauci ya ga yaya zai yi kamar yadda kuma Allah yakan iya bankaɗo wa mutum dukiya da arziki malam iya ganin ka komi ya taɓa kuɗi zai samu harka ta ta ja amma kuma wallahi Allah yana jarraba shi ne ya ga me zai yi shin zai fita daga hakkin Allah ko bai zai fita ba to haka Allah tabaraka ta'ala ya jarraba annabi nuhu tun mutum tun yana shekara arba'in yana wa'azi shekara arba'in har sai da yi shekara dubu da hamsin jama'a shekara dubu fa ba shekara ɗari ba fa dubu fa ai ya wahala ai wa in kunna la mubtalinan ta tabbata akan shi kuma ya gama wannan wa'azin ya gama wannan wa'azin ya zo jama'ar ma gaba ɗaya wanda suka yi imanin ma ba su wuce ɗora su a kwale-kwale ba kai mutanen nan 'yan taurin kai ne wallahi taurin kansu ya isa ko ma cikin suratu hudu mu ji ka kamo mana gabar daga ina Allah ya ba da labarin annabi Nuhu da mutanensa ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين
ka ji abin da ya ce musu ina muku mai ina muku gargadi mabayyanin gargadi farkon karatun kenan
ألا تعبدوا إلا الله mu je mu je mu je إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم
yace ina jiya muku tsoro kar ku bauta kowa fa sai Allah ina jiya muku tsoron wata azaba ta rana da za ta zo mai radadi wannan tun farko tun kafin a yi ruwan tufa na halakar da su فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا Ta- ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين Allah duba ayanan sosai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labari kaga amsar da amsar da suka ba shi dai waɗannan dai manyan muna- mutanen garin almala'ul ladina kafaru min qaumihi suka ce muna ganin fa kai kai ba komai bane kuma kaskantattun cikin mu ne ma suke bin ka talakawa ne wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i kuma baka da wata falala akan mu ya kai nuhu can suka ce masa mahaukaci suka ce masa mahaukaci a nan cikin suratu al-mu'minun can kuma suka ce da shi muna ganin waɗanda suka bi ka ƙaskantattunmu ne kuma ba ka da wata falala a kanmu kai mu kai makareci ne ma na zulluka min al-kadhibina kai kana cikin makareta kun ga samfurin daban-daban can aka ce da shi mahaukaci nan kuma aka ce da shi makaryaci sai a yi haƙuri dama duk wanda yake da'awa yake kira zuwa ga hanyar Allah ai babu abin da bai zai gamu da shi ba na bakar magana da sharri da bala'i na'am malam قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم ألزمكموها فعميت عليكم ألزمكموها وأنتم لها كارهون na'am
قال يا قوم أرأيتم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أدري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون a can ya nuna musu cewa lalle shi yana kan shirya yana kan gaskiya kuma ya yi iya ƙoƙarinsa ya ɗora su akan wannan shirya ɗin amma su suna ganin cewa ba a daidai yake ba ya sake ce musu ni fa bana neman ku bani dukiya ni fa Allah ne zai biya ni aiki na na Allah ne aikin kyauta ne kaga wannan yana nuna malami mai da'awa mai karantarwa ba aikin kuɗi yake yi ba aiki ne na Allah so kada ya sa tsammani dan yayi za a biya shi dan dama ba wanda zai biya ka Allah ne zai biya ka tabaraka wa ta'ala wai wannan duk yana ta nuna musu ni ba da wani abun sha'awa a hannunku abinda kawai nake so ku yi imani ku bi Allah tabaraka wa ta'ala in ajriya illa ala Allah kuma ni ba zan kori waɗanda suka yi imani tare da ni ba dan a can sun ce masa ya kori talakawan nan in kana so mu imani da kai ka kori wannan talakawa miskinai da suke tattare da kai ka ji rashin kirki su ba su yi imani da shi ba kuma suna cewa ya kori talakawan da suke gindinsa sai me ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم ya ku mutane na idan na kori waɗannan talakawa waye zai taimake ni ne a wajen Allah wa zai taimaka mu yaya za ku ce ya ku waɗannan manyan mutane na gari ya za ku ce in kori talakawa in na kore su wa zai taimaka mu أفلا تذكرون ko ba kwa yin tunani ne ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ni ba zan gaya muku cewa ina da dukiya ba ban da taskar dukiya ban tara kuɗi ba annabi na mai na ya ga kuɗi bai da kuɗi kuma yace ni ban san gaibu ba duk abin da Allah- nake gaya muku Allah ne yake gaya muku ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تفتري أعينكم Ni- يؤتيهم الله khaira ni ba zan ce muku ni mala'ika ba ne kuma waɗanda kuke gani idanunku suna rena su kuna ganin su renannu talakawa ni ban isa in ce ba su da alheri a tattare da su ba talakawan su ne masu albarka da alheri kuma haka yake mu je الله أعلم بما في أنفسهم Allah ne sa abin da ke cikin zukatan su wannan talakawa إني إذا لمن الظالمين ai ko in dai na kore su na zama cikin azzalumai
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين daga ƙarshe suka ce kai mu faji a jayayyan nan naka yayi yawa kai mana jidali ya kai nuhu mun faɗa ka faɗa mun faɗa ka faɗa kai ka je ka duk abin da kai kai alƙawari za ka je ka mana na azaba ka je ka kawo shi fatina bi mata iduna in gaskiya kake kai ta damu mu da magana ka ce kaza ka ce kaza ku duba irin magana ta rashin kirki da rashin mutunci da suka gaya wa annabin Allah qad jadaltana fa aktharta jidalana kai mana musu ka yawaita maganganu to fatina bi mata iduna in kunta min as-sadiqin ka je ka zo mana da abin da kai mana alkawari na azaban in gaskiya kake faɗa malam renin ya kai wai har a ritsa annabi a ce a ce wai in gaskiya ne abin da yake faɗa din na azabar a kawo azabar malam annabawa suna da haƙuri fiye da yadda kake tsammani in yanzu ne ai sai dai mutum ya bi ku da faskare wallahi mu je Allah ramba قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ya ce me na gaggawa Allah ne zai kawo kaga hakan ma yana musu wa'azi dan dai ya nuna musu dai akwai Allah a'a ai Allah ne ya tikun bihillah insha'a Allah ne zai kawo muku wannan azaba din in ya ga dama ko ba ku isa ku gagari Allah ba da ranar da ya ga dama ta yi zai kawo kuma zai halakar da ku na'am ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم huwa rabbukum هو ربكم وإليه turja'un yace idan Allah ya niyyar halakar da ku nasiha ta bara ta muku amfani ba zan yi tayi zan yi tayi ai ku annabi Nuhu ya faɗi gaskiya shekara 950 kaga Allah ya niyyar halakar da su ne in aratu an ansaha lakum huwa rabbukum ubangijinku ne Allah kuma gare shi za ku koma to wannan shine a takaice na dan takaice mana kisar akwai sauran bayani saboda lokaci ina so ne da ku ji irin samfurin yadda ya fafata da shi da mutanensa ya faɗa sun faɗa to sai a gaba a cikin nan suratul mu'minun mai Allah ya ce ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين
bayan kuma mutanen da suka karyata annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai kuma muka kirkiri shine an sha'ana wani abu sai Allah kenan bayan an gama da su kenan an kammala da su an halakar da su sai kuma muka fitar da wasu kurunar akharina ko karnan akharina ghairuhum a alal arjah kenan su ne mutanen annabi hudu kuma an gama da nuhu yanzu za a shiga cikin mutanen annabi hudu a fafata inda yace wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh annabi hudu yace wa mutanansa ku tuna ku tuna fa Allah ne fa ya halakar da mutanen annabi nuhu ko kuma ya kirkire ku ba ku karanta ba a tarihi shekaru barkatai da suka wuce an yi zamanin wani annabi sunansa annabi nuhu mutanensa suka karyata shi Allah ya halakar da su ko kuma yanzu aka kirkire ku aka kawo ku ba za ku yi tunani ba kuma kada Allah ya halakar da ku ku lura yawancin kissar annabi nuhu tana zuwa ne tare da kissar annabi hudu galiba in kana karanta qur'ani abinda zaka zaka zaka gani kenan wasu suka ce mutanen qaumu salih ne alaihi salatu wassalam ko ma dai yaya dai ita wannan suratul mu'minin wato ta kawo mana kissoshin annabawa ne don ta kokarin ta mana bayani irin yadda a gane irin yadda annaba suka sha fama da waɗanda suka ƙaryata Allah suka kuma ƙaryata su da irin kuma ubangiji tabaraka wata'ala yadda ya halakar da su Allah ya ce muka kirkiro wasu karnan akharina lil ishari bi annahum kanu wato ya ishuna fi zamanin wahid ma nabihim dan a nuna mana waɗannan su ma suna rayuwa ne a zamani guda tare da annabinsu wa annahum kanu mu'asirina lahu masu zamani ne tare da shi wa mushahidina li ahwalihi kuma suna ganin halin annabin kafin ma Allah ya turo shi ya zama annabin kuma daga bayan ya zama annabi sai ubangiji tabaraka ta'ala sai ya ce mai summa arsalna fa arsalna
فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون yana cikin rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala ga waɗannan mutane da Allah ya kirkire su ya halicce su bayan an halakar da mutanen annabi nuhu sai Allah ya turo musu manzo daga cikin su shine fa arsalna fihim sai muka turo musu manzo daga cikin su ɗaya ne daga cikin su wanda yana rayuwa da su sun san shi sun san yarintarsa sun san tashinsa sun san amincinsa sun san me kudin sai Allah ya zaɓo shi a cikin su ya naɗa shi ya zama annabi yana nan na sha'a bai na azhurihim ya tashi a tsakaninsu sun san dangantakarsa sun san matsayinsa shikenan kwatsam sai ya ce da su kamar irin yadda kowane annabi yake gaya wa mutanensa ya qaumi ya ku mutane abudullah ku bauta Allah shi shi kadai fa innakum laysa fa innakum laysa lakum min ilahin siwa babu ko wani Allah da ya cancanta ku bauta masa ba in ba Allah nan da na kira na ce ku bauta masa ba don shi ne ya samar da ku a wannan rayuwa dafa babu ku dafa mutanen annabi nuhu ne suke rayuwa ya halakar da su yanzu ku ya kirkire ku ya samar da ku afala tattaquna yanzu ku ba kwa jin tsoro ba kwa jin tsoron azabarsa la tattaquna iqabahu la tattaquna ba'sahu idan kuka bauta wa wani ba shi ba ba kwa jin tsoron ya maka uku ba sai me kuma وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وكذبوا بلقاء الآخرة وأشرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون Allah maɗaukakin sarki sai ya mana bayanin irin raddin da shi ma wannan annabin suka yi masa ina fatan kuna biye da ni kuna tare da ni kun ji abin da mutanen annabi Nuhu suka gaya mai ko kuma an gaya muku waɗanne mutane ne suka yi wa annabi Nuhu raddi suka mayar masa martani ko to nan din ma gashi dai irin waɗancan mutanen na annabi Nuhu dai manyan gari masu kuɗi masu sarauta masu mulki masu nuna isa masu abin hannu wa qala al mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzabu bi liqa'i al akhirah manya manyan mutane al aghniya masu hali ashabul jah masu matsayi masu abin hannu na mutanensa waɗanda suke kafirai waɗanda suka ƙaryata lahira shine wa kazzabu bi liqa'il akhirah sai suka mai da martani Allah ya bada labari yace mun jiyar da su dadi wa atrafnahum fil hayatid dunya suna rayuwa ta tarab rayuwa ta kecire ni rayuwa ta morewa rayuwa ta wuce gona da iri akan komai akan sutura akan abinci akan abin hawa akan menene suna ganin duniyar gidan zama ne don haka bari su wulakanta annabi bari su tozartar da annabi kuma sun karyata lahira saboda wannan jin daɗin yasa suka ce lahira ƙarya ne ka san in daɗi yayi yawa mutum gani yake ba zai mutu ba duk wanda ya ji daɗi ya more ya more in dai ba yana jin wa'azi ba billahi azimun wallahi ana magana lahira bai yadda ba dan gani yake yi wannan ni'imar ai tana nan ne har abada kawai bai san ba ranar da Allah ya ɗauke shi ya tsunduma shi a wuta na sakon ɗaya sai ya manta duk wani daɗi da ya taɓa ji a duniya ya zo a cikin hadisi ingantacce manzo Allah ya ce Allah zai ɗauko mutumin da ya fi kowa jin daɗi a duniya ya saba wa Allah amma fa a duk duniya ba wanda ya kai shi morewa da duniya da jin daɗi Allah zai ɗauko shi ya tsunduma shi a wuta ɗan tsoma shi yadda ka san ana tsoma dankali in za a soya shi da kwai a tsunduma shi a ɗan gauraya shi a fito da shi ana ɗan tsoma shi ana fito da shi zai ce ya rabbi ya Allah ya Allah wallahi wallahi wallahi ban taba jin daɗi a duniya a rayuwata ba ban san jin daɗi ba ya manta wannan wutar ta kone shi kurmus ya manta da jin daɗi malam in bala'i yayi bala'i mutum ya nika mantawa yake da duk wani alherin da ya taba samu haka annabi ya faɗa hadisi sahihi yace kuma Allah zai ɗauko mutumin da ya fi kowa wahala ya fi kowa talauci amma ya bi Allah amma fa ya gasu a duniya ya shiga matsi ya shiga rashi ya shiga bukata amma kuma ya yi haƙuri ya bi Allah sai Allah ce mala'iku ku ɗauko shi ku ɗan yi mai tsome shi ma yi sai a ɗan tsoma shi yadda ake tsoma doya a cikin mai a cikin ƙwai in za a soya ta a ɗan tsindima ta dan ba za a bari ta daɗe ba ka ta shanye kwanko ana tsoma ta sai a ɗauko ta yana jin wannan ni'imar da an fito da shi zai ya rabbi ya ubangiji ya Allah tun da nake ban taba wahala a duniya ba ban san wahala ba sai daɗi na sani ya manta da wannan wahalar da yi to tsabar gajeren tunani ne tsabar rashin lissafi ne mutum ya zama gaba ɗaya a rayuwarsa ta duniya baya tuna lahira yau din nan ake gaya min wata baiwa Allah take kawo kukan mai gidanta tace malam mutumin nan na kasa gane masa mutumin nan gashi nan ya tunkari shekara wajen saba'in amma i amma gaba ɗaya mutumin nan ko sallah bata dame shi ba ta ce duk shekarun da muke mun fi shekara talatin da shi wallahi malam ina kyauta maka zaton mutumin nan bai iya kulwallahu ahad ba ta ce nayi nayi nayi nayi nayi na buga mutumin nan abu ya gagara ta ce ba yi da aiki kawai tunaninsa neman kuɗi ta ce ga duniyar ubangiji ya bashi amma wallahi ko juma'a baya zuwa in an masa magana ce kai ni na manta ma yau juma'a ne kuma sallar zaɓa yake wacce ya ga dama yayi inda baki a gida yayi in babu birai ba yace sai tace sai ya tara ƴaƴansa ya tara ƴaƴansa ya tara ƴaƴansa ya zo yana musu tarihin sai yayi browsing din labarin wani bature labarin bature fa bature fa watakila ma dan wuta ne yana cikin wuta shi zai dauko yana ba su labari tace yanzu alhaji a ba su labarin sahabi to bai je makarantar ba ba addini tace ga duniya Allah ya hore mai amma Allah ya haramta masa addini gaba daya bai damu da sallah ba bai damu da ba abin da ya dame shi na addini yace wai ya ce wa yara su je makarantar islamiyya wallahi ba da shi ba Allah mai ikima da wato irin nasa yukhrijul hayya minal mayyiti sai kuma Allah ya sa wa ƴaƴan gaba ɗayan su shari'a duk hadda qur'ani suke su kuma ba sa fashin makaranta su kuma ba sa fashin zuwa sallah su kuma ka duba yadda Allah ya so ya faranta wa uwar ta nan can tana tare da bakin ciki ga uban ya ki addini ga ƴaƴan kuma abin nace to sai ki gode wa Allah in kin kalli ta bangaren ƴaƴan sai ki dan ji dan dama dama mai gidan kuma in kin haɗu da shi to nan kuma sai dai addu'a Allah dai ya sa kar ya jaki to akwai waɗanda Allah ya ba su jin daɗi da morewa ba sa tuna Allah malam kuma wallahi wai wani wa'azi wai wani karatu wai wani abu Allah wani abu wallahi kai ne kai ka san Allah kai ka damu da shi wallahi akwai mutanen da ko tunanin sa ba sa yi Allah wani Allah mutuwa wace mutuwa su kawai suna ganin kawai in ka mutu kawai dai ka mutu kawai shikenan ba wani maganar akwai hisabi ko lissafi in ba haka ba malam abubuwan da mutane suke malam na rashin imani malam ka duba miraran rashin imani rashin tsoron Allah malam yau ya an wayi gari mai kiran Allah dariya ake masa malam Allah yana da haƙuri Allah yana da juriya Allah ubangiji wato mai jinkiri ne malam amma abubuwan da ake aikatawa a duniyan nan malam na rashin imani na rashin tausayi na rashin jin kai na rashin bin Allah na gatsali wa ubangiji wato ya isa inda kai mutum ya ji za ka yi ka cinye mutum ka rugurguje shi gaba ɗaya ka kammala da shi amma Allah mai haƙuri ne amma da ɗan adam ne yake hukuncin tuntunin da ya hura wusul ɗin kowa ma ya tafi wallahi ba za jira ba subhanallahi alazim yace wa atrafnahum fil hayatid dunya sun ji daɗi sun more sai suka ce kai wannan fa ba kowa bane illa basharun mislukum ma hada illa basharun mislukum bai da kamai mutum ne irin ku kawai su a ganin su kamar yadda muka faɗa ba yanda za a yi Allah ya turo annabi kuma ya zama cikin mutane sam sam sam sam sun yi ne don su hana abin shi suka ƙara bayan wannan suka ce yau ai kun gani gashi ya akulu min mata akulu na minhu yana ci daga cikin abin da kuke ci kuna cin abinci shi ma yana cin abinci kuna shan ruwa shi ma yana shan ruwa me za ku ce wai ku dai wani annabi ne wa yashrabu min ma tashrabun kamar yadda za ku je ku ji ishin ruwa ku sha shi ma haka yake ji kun san me yasa suka gaya mai saboda mutum ne dan uwansu kuma a garin su ya tashi kuma a lokacin suka yi zamani da shi kuma sun san komai nasa wai bai isa ya zama annabi ba saboda bala'in hasada suka ce wala in ata'tum basharan mislakum in dai kuka kuskura kuka bi mutum irin ku fil ma'akali a wajen ci wal mashrabi a wajen sha wal malbasi a wajen saka sutura wal adati da al'ada innakum idan la khasiruna to lalle kun tabbata hasararru wannan fa manyan gari ne suke gaya wa talakawan nan da suke bin annabi in kuka bi wannan mutumin irin ku kun zama hasararru kun tabe hasara laysa ba'da hasara hasarar da babu wata hasara kuma wato a bayanta duk wanda ya lura da wannan aya zai ga cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta waɗannan da suke musanta wannan annabi suke ƙaryata wannan annabin ya ce masu kuɗi masu wadata ashabul gina ashabul jahi masu wadata masu matsayi su ne suke ƙoƙarin inkarin gaskiya da fada da gaskiya suna amfani da aljihunsu don su murkushe gaskiya suna amfani da mulkinsu don su murkushe gaskiya suna amfani da damar da suka samu don su hana gaskiya ta tafi wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin suna yin makaru Allah yana kallon su yana bin su su ma yana musu makaru yana mayar musu Allah wallahi ba zai kyale su ba wallahi duk wanda ya saka wandan fada da Allah billahi azimu ya shirya sa sai kayi mutuwa ta banza sai kayi mutuwa ta wulakanci sai ka tozarta sai an ga wallanka ba ga sunan ba mun gansu a duniya me ba su yi wa musulunci ba me ba su yi wa kasashen musulunci ba wani bala'i ne ba su yi ba amma gashi nan sun zo sun mutu a banza wasu kuma suna nan sun gagara mutuwar kuma duniya ta manta da su za a zo kana raye baka mutu ba amma wallahi an daina jin ɗuriyarka an daina yayinka rashin mutuncin ma irin naka an daina shi yanzu ka gama duk abin da zaka yi kuma baka daina jin kiran sallah ba har yanzu dai ana kiran sallah a duniya ka yi duk abin da zaka yi baka daina ganin musulmi ana haska ana haska suna ruku'i da sujada a ƙarƙashin ɗakin kaba ba kuma har ka mutu ba za ka daina ganin haka ba kuma har ku mutu ba za ku daina ganin haka ba sai dai wata ran a zo a murkushe kafirci a daina jin ɗuriyarsa insha Allahu tabaraka wa ta'ala so wannan jan kunne ne ga waɗanda suke da matsayi kada mutum ya yadda saboda yana da matsayi ya shiga layin fada da Allah kada mutum ya yadda saboda yana da rawani ya shiga layin fada da Allah ku kyale su za mu yi maganin su ku kyale su za mu taka musu birki kai din banza kai din kai kai kai kuma kai waye kai kuma kai waye kai kai ka kai fir'auna fir'aunanci kai ka isa ka hana Allah kai ka isa ka hana addinin Allah dan an baka aran numfashi dan an baka lokaci mara hankali wanda bai san me yake ba shine yake fitowa ya ce zai fada da Allah abin da ya fi karfin ka kame da shi wasa kawai idan ba za ka taimaka ba to kai shiru ka rufe bakinka amma cika baki da alfahari sai mun yi maganin su sai mun karya su sai mun musu kaza sai mun ka ci gaba da yi Allah kuma yana kallon ka ya gama da manya-manyan arna iyayenka da kakanninka da suka gabata kai ma kuma karamin arni me ka saura ba komai bane Allah zai gama da kai kuma waɗannan mutane suna cikin mutanen wannan annabi sai hasada ta ƙaru me yasa saboda suna tare da shi malamai suka ce fazzadu hasadahum lahu suka ƙara hasada su gare shi da kuma ƙullatar su kuma suka nuna su ne asla'un fil kufuri asali ne su a cikin kafirci suka ƙaryata suka ce kiyamar da kake faɗa ƙarya ne babu tashin kiyama wallahi malam in ka ga wani wato wani tsayar da wani yake ma sai ka ɗauka ma shi shi a cikin rashin mutuncin ma shi jahili ne ma bai ma karanto rashin mutuncin da ake yi a da ba da ɗan sauƙi sauƙi malam annabin Allah suke samu su ce da shi ƙarya kake yi su nuna masa yatsa su ce ƙarya kake yi su nuna mai yatsa su ce mahaukaci ne kai kiyama da annabi yake kira a kai suka ce babu wata kiyama sam suka ce wallahi sun wuce wannan matsayin da za a zo ana musu wancan zancen yara wai a ce musu wai za a mutu wai a tashi suka yi rayuwarsu a cikin wasa a cikin jin daɗi suka more aka ba su kuɗi aka ba su mulki aka ba su abinci aka ba su dama suka yi ta'azabtar da mutane suka yi abin da suka ga dama a lokacin da suka ga dama da irin yadda suka ga dama ashu fil la'ibi wal lahwi suka rayu a cikin wasa da wargi wat taqallubi fil alwani fi alwani al malazzati suka yi ta caccanje nau'i nau'i na morewa da jin daɗi malam kayan morewa in kana karanta tarihin sai gane yanzu wallahi ba a ma ji daɗin ba a yanzu waɗancan nau'i nau'i launi launi na jin daɗi annabi yana wahala suna cikin jin daɗi sam suka ce ba su yarda da shi ba suka yi ta rayuwa akan abin da suka so Allah ya makantar da kunnuwansu a ya kurumtar da kunnuwansu ya makantar da ganinsu ba sa iya jin gaskiya ba sa iya ganin gaskiya suka ci gaba da morewa a rayuwar duniya shi yasa in kun lura jayayyarsu na farko da annabin nan ya fito suka ga yana so ya nuna mutane Allah ya nuna masu lahira sai suka ga zai ba su matsala bari su wautar da hankalin mabiya su nuna musu fa ba wani Allah ba wani lahira su nuna mutane wannan rayuwar dai da suke ciki ita ce rayuwar ita ce a and b and z ɗinta kamar yadda wani yanzu abin da ya ɗauka wannan rayuwar ta duniya kawai ita ce da haka kawai duk yadda zai iya samu kuɗi ko ya samu mulki kawai sai ya samu zai iya komai ko yanzu akwai su akwai mutanen da wallahi akan ya samu biyan bukatarsa a nan duniya babu abin da ba zai yi ba ah yanzu ko kashe mutanen nan da ake ta yi al'amura sun canja yanzu a ƙasa ana ta kashe mutane ana ta zubar da jini ai biyan bukatar wasu ne ai ai wani abu ake nema ai so ake wai a wargaza ƙasar duk ƙasar wai ta rikice wai da yaƙi da faɗa a yi ta kashe mutane a yi ta samun kuɗi sannan kuma a yi abin da za a yi su kuma wataƙila samu me za su yi su kuma insha Allah Allah bai zai nuna muku ba matukar akwai masu sallah ai kun yi kuskure da kuka bari ana sallah a Najeriya ana addu'a yi duk bala'in da ya taso Najeriya bi idinillahi sai Allah ya kwantar da shi na'am za a sha wahala masu shan wahala za su sha amma wasu za su iskele za su wuce kuma za a rayu in Allah ya so yadda shi yasa muke ce mutane a dage da addu'a wallahi ba mu da ƙarfi a hannunmu ba mu da komai a hannunmu muna cikin kunci muna cikin damuwa muna cikin baƙin ciki ga abin da ya kamata a yi amma wanda ya kamata su yi abin ba sa iya yi to me saura mana sai mu koma ga Allah mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala shi dan duniya kullum abin da yake so barna ta rinka gudana a bayan ƙasa da zalunci da rashin gaskiya duk lokacin kuma da za a yi gaskiya ko da ba aya qur'ani aka karanta aka yi gaskiya ba ko ba hadisi aka karanta aka yi gaskiya ba akwai mutanen da in dai kawai za a rayu a ce a yi gaskiya a bi abubuwa akan yadda suke su rinka tafiya normal to shi kuma wani hanyar cin abincinsa ne ta toshe da haka dole zai riwargaza wannan tsarin ya kawo tsarin tace barkace kawai mai karfi ya danna mara karfi kawai a yi ta hauragiya da bala'i kawai shine kawai gorinsu to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana dan mu gane sirrinsu suna kokarin su nuna kar a yadda abi annabi mai cin abinci mai shan abin sha kar a yadda abi annabin da yake mutum ne ba mala'ika ba ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaikum ba kowa bane mutum ne irin ku kawai so yake yi wai yayi fifiko akan ku kawai suka yi ta kawo abubuwa na kautar da mutane dangane da bin wannan annabi kamar yadda suka faɗa a wani gurin a ya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun yanzu alkawari yake muku yana nuna muku wai in kun mutu wai ku dinnan idan kun mutu kun zama turbaya kun riddige wai za a fitar da ku ko kun yarda da wannan mutumin suka karyata shi haka shi ma annabi hudu ya ta fama da mutanen gashi nan dai an yi ta wa'azin dai ba a bi shi ba annabi nuhun ma yayi yayi ba a bi shi ba sai kaɗan to shi ma za mu ji ƙarshen mutanensa gobe insha Allah ta'ala ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka Allah ka kare mu da karewarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka raba mu da sharrin masu sharri ka raba mu da makircin masu makirci ka raba mu da bala'in masu bala'i ka raba mu da kullin masu kulle kulle ya Allah ka kare mu in sun shiryo ya Allah ka tsare mu in sun hankado ya Allah ka ba mu taimako daga gare ka kai muka dogara kai muke neman taimako a ganka rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh